بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيامتنا أشرين دقيقة وتن زلقيدة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da tara ga watan biyar miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa mai tarin albarka ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha littafi da wallafar babban malami al'allama sheikh nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata kusan mun tattauna game da wato mas'alar yin kabarbari har zuwa guda tara wanda mun ji hadithai da suka yi magana akan haka sannan kuma da shar'anta to 35 ne? to na 35 an shar'anta daga hannu ne a wato daga hannaye a kabbara farko kawai da aka ragowar kabarbarin babu bukatar sai an daga hannu saboda hadithin abi huraira radiyallahu an manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kabbara a sallar janaza ya daga hannayensa a kabbara farko sannan ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu wani hadithi ne wanda yake mun karanta imamu tirmizi addara kudini bai haƙi da sun ruwaito shi da abu sheikh a cikin ɗabakatul asfahaniyin sai dai isnadin akwai rauni amma ya shahadu lahul hadithul ati amma hadisin abdullahi dan abbas zai zama shahid a gare shi hadithin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ji abdullahi dan abbas ya kasance yana ɗaga hannayensa a sallar janaza a farkon kabbara sannan baya sake ɗaga hannu har a idar da sallah addara kutsun ya ruwaci wannan da isnadi rijaluhu thiqat banda alfadl ibn sakan fa innahu majhul sannan at-turkumani ya yi shiru game da shi fil jawharin naqi sannan imam tirmidhi bayan hadithin farko sai ce wannan hadisi ne garib hadisi ne mai rauni amma malamai ma abota ilimi sun yi sabani game da wannan mas'ala na daga hannu a kabbara farko da sauran kabar da sauran kabarbari da yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sun ce mutum zai ɗaga hannayensa ne a kowace kabbara ma'ana kenan bayan kabbarar farko ya ɗaga hannu sauran kabarbarin ma zai iya ɗaga hannu wannan shine kaulin ibn mubarak imamu shafi ahmad bin hanbal da ishaq bin rahuya wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a zai daga hannu ne kawai a iya kabbara farko ragowar kabarbarin kawai sai dai kabbara ba sai ya daga hannu ba wannan kauli ne na athauri imamu thauri da kuma malaman kufa kuma an ambata daga abdullahi ibn mubarak yana cewa a cikin game da sallar janaza yana cewa la ya qabidu bi yaminihi ala shimali wato kamar ba zai rike hannun dama akan na hagu ba shi ibn mubarak yana ganin a sallar janaza ba za a rike hannu ba amma shi ma wasu daga cikin malamai ma abota ilimi suna ganin mutum zai rike hannun dama a ya rike ya dora hannun dama akan na hagu ya rike kamar yadda yake yi a cikin sallah ka koma cikin almajmu na al-Imam nawawi zaka ga ainihin wato wannan ainihin wato bayani da Ibn al-Mundhir al-Mundhiri Ibn al-Mundhiri a cikin kitab al-Ishrab da al-Ijma sun yi ijma'i sun ce ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwali takbiratin sun yi ijima'i akan cewa mai sallar janaza zai daga hannu ne a kabbar farko kawai wannan ijima'i ne ragowar kabarbarin kuma saɓani ne kenan ita daga hannu a kabbara farko wannan muttafaqun alai ko mujma'un alai duk malamai sun yarda da wannan to daga kabbar daga hannu a kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu fa to shine malamai suka yi sabani wasu suka ce za a daga wasu suka ce ba za a daga ba game da matsalar to in an yi kabbarar an daga hannu yanzu in ka gama hannunka sakinsa za ka yi ko kuma zai koma kan kirji ne to sai muka tattauna a matsala ta 76 cewa za ka ɗora hannunka na dama ne a bayan tafin hannun hagu da kuma an rasgo ala sa'id na'am yake cewa sannan ya ɗora a kan ƙirjinsa ya riƙe hannayen wannan shi ma saboda hadithin abi huraira marfu'an fi hadithihi al-mutaqaddim sannan duk da cewa isnadin hadisin yana da rauni amma hadisin sahihi ne bi shahadatul ahadithil atiya da shaidar hadisai masu zuwa wayanda duk mun karanta su a darasin da ya gabata wanda wannan yake nuna cewa za a dora hannun dama akan na hagu a kirji a cikin ainihin wato sallar janaza ina fata an gane matsalar ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya wannan ƙauli ne da'ifi mai rauni kamar yadda alimamun nawawi da alimamun zaila'i da wasu su suka faɗa cewa ainihin wato ɗora hannu a ƙarƙashin cibiya wannan hadisi ne mai rauni to bayan nan matsala ta saba'in da bakwai karanta wato zai yi karatu wato a ƙibar takbiratul ula bayan ya yi kabbara farko zai karanta fatiha da sura shi ba an samu hadithin ɗalha ibn abdullahi ibn auf ya ce ya yi sallah a bayan abdullahi dan abbas a wata janaza sai abdullahi dan abbas ya karanta fatihatul kitab da kuma sura ya kuma bayyana har sai da ya jiyar da mu da ya idar da sallah sai wato sai na kama hannunsa sai na tambaye shi cewa na ji ka bayyana karatu sai ce dan kusan annaha sunnatun wa haqqun wannan shi ma imamul bukhari imam abu dawud imam an-nasa'i tirmizi ibn al-jarud a cikin al-muntaka ad-dara qutni da al-hakim da sun fitar da wannan hadisi siyakin kuma na imam al-bukhari ne wa ziyadatul ula lin nisa'i wa sanaduha sahihun kamar yadda bayani duk ya gabata akan haka to mun dauko ko ta mas'ala da muka fara magana akan ta wato a rakam na daya ni a nan ya kawo mai ita duk da cewa a can wancan ɗaya bugun ya kawo ta ne a cikin karatu inda yake cewa inda hum ajibatun ukhra ko kamar nan ne za mu tashi ko to kafin mu tashi daga nan kabarbarin a mai mutum zai karanta tunda mun ji cewa za a yi a kabbara farko za a karanta fatiha kabbara ta biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku addu'a ga mamaci kabbara ta hudu addu'a ga sauran ainihin wato mamuta to in mutum ya kara ta biyar ko ya kara da ta shida mai zai karanta to wasu malaman sai suka ce wannan dai siyakin da aka ɗauko shi kabbara farko fatiha kabbara ta biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku addu'a kabbara ta hudu addu'a ta biyar ma addu'a ta shida duk sauran duk addu'o'i za a yi ta yi na ba ta an gane على المؤلف رحمه الله تعالى وعندهم عجيبة أخرى يتي هرو يوسنا دون أبو ماماكي دبان وهي قولهم شين فدنس إن قراءة سبحانك بعد تكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة ويكرنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك معنى دعاء الاستفتاح نعم ya ce wani abun mamakin kuma na daban shi ne faɗinsu cewa faɗin wato karanta su bahanaka ba da takbiratul ula bayan an gabatar da kabbara ta farko min sunanin salati alal janaza wai yana daga cikin sunnonin sallar janaza ma annahu la asala li dhalika fi sunnati duk da cewa wannan faɗin subhanaka a cikin sallar janaza bai da asali a sunna kama ta kaddama tambihu ala zalika fil hashiya kaman yanda fadakarwa da jan hankali akan haka ya gabata a cikin hashiya shafi na 119 faqad jama'u baina ithbati ma la asla lahu fi sunnati wa inkari mashru'iyyati ma warada fiha wannan mazhabi nasu akwai ban mamaki a cikinsa mazhabin hanafiya yace sun hada tsakanin tabbatar da abin da bai da asali a sunna da kuma inkarin wato shar'antuwar abin da ya zo a sunna abin da ya zo a sunna sun yi inkarinsa abin da bai da asali a sunna sun tabbatar da shi ce ka duba wannan irin hada abubuwa kishiyoyin juna a lokaci guda wannan sunna ta tabbata sun yi inkari sun ce a'a ba za a aiki da ita ba ga kuma wata matsala sun gina ta babu sunna a kanta kuma sun tabbata sun ce a yi shi ne ce lallai kam wannan wani abin mamaki ne na daban sun haɗa tsakanin tabbatar da abin da bai da asali a sunna da kuma inkarin shar'antuwar abin da ya zo a sunna fahim kulta idan ka ce faƙad qala al-muhaqqiq ibn humam to ai al-muhaqqiq ibn humam ya faɗa fi fathil qadir a cikin littafin al-fathul qadir mujalladi na ɗaya shafi na 459 ƙalu sun ce la ya ƙara'ul fatihata mai sallar janaza ba zai karanta fatiha ba kun tuna wancan satin mun tattauna wannan suka ce ba karatun fatiha illa an ya ƙara'a habin ya ce sana suka ce sai fa in zai karanta fatiha da niyyar yabo ga Allah walam tasbutul qira'a kuma suka ce ai sam sam karatu ma bai tabbata ba an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqulu shak albani ya ce to ni kuma ina ce musu wa hadhal qawlu wannan ƙaulin min mithli hadhal muhaqqiq daga misalin babban malami irin wannan al-muhaqqiq wato ibn al-humam a ce shi ya faɗi wannan ƙaulin a ajabu kai wannan ya fi ban mamaki min kulli ma sabaka fiye da dukkan abin da ma ya gabata a baya abubuwan mamakin da wannan mazhabi na hanafiya suka tafi a kansa yana da ban mamaki to amma wannan ya fi zama abin mamaki daga malami almuhakkik ibn irin ibn humam a ce shi ya faɗi irin wannan ya ce to wannan ya fi ban mamaki fiye da dukkan abin da ya gabata cewa karatun fatiha bai tabbata ba a sunna da haka in ma ka karanta ta ba ka karanta ta bane a matsayin karatun sallar janaza ka karanta ta ne a matsayin yabo ga Allah fa inna thubutal qira'ati anhu sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar karatu a sallar janaza daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma la yakhfa ala mithlihi yana daga cikin abin da bai kamata ya buya ga babban malami irinsa ba ma'aurudihi duk da cewa hadithin ya zo na tabbatar da karatu a sallar janaza fi sahihul bukhari cikin littafin sahihul bukhari wa gairihi da wani samin ma sabaka bayanuhu daga abinda bayanin sa ya riga ya gabata walidhalika dan haka ne fa innahu yaglibu ala dhanni annahu yushiru bidhalika anna alhadith la yanhadu dalilan ala ithbat alqira'ati walidhalika dan haka fa innahu yaglibu ala dhann abinda zato mafi rinjaye yake ya tabbatar annahu shi wannan malamin yushiru bidhalika yanayin ishara ne da haka ila akan annal haditha hadithin la yanhadu dalilan ba zai zama hujja ba ala isbatil qira'ati akan tabbatar da karatu li qawlihi fihi sunnatun saboda fadin sa da yace fihi sunnatun bina'an alal khilafi alladhi sabaqa saba wato gini akan sabanin da ya gabata an zakarnahu wanda mun riga mun ambace shi fa in kana al'amru kama nadhunnu idan al'amarin ya zama kaman yadda muke tsammani fa hadhihi ajibatun ukhra to wannan shi ma wani abun mamaki ne kuma na daban fa inna madhhabahu domin shi ibn al-humam mazhabinsa anna qaulat sahabi shi mazhabin ibn al-humam ya yadda cewa maganar sahabi sunnatun sahabi ya ce abu kaza sunna ne fi hukumil musnadil marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana ta sahabi yace mina sunna wannan yana daga yana da hukuncin hadisin da aka dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi ne musnad kuma marfu'i kama ta kaddama naqaluhu kamar yadda ɗauko wannan magana ya gabata mun ɗauko ta can baya min kitabihi daga littafinsa a tahrir wa qad jarru ala zalika fi furu'ihim kuma sun gina hukunci sun tafi akan haka a cikin fiƙihunsu cewa ƙaulus sahabi minas sunnati lahu hukumul marfu yana da hukuncin hadisi marfu'i fa khuz mathalan ala zalika al mas'alatu al atiya to yanzu ɗauki misali akan haka game da wannan mas'alar mai zuwa kaga dai sun tabbatar da cewa ƙaulus sahabi minas sunnati sahabi ya ce yana sunna ce wannan magana ta sahabi ya ce abu kaza sunna ne yana da hukuncin hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ka ɗauki wannan wato wannan misalin wato akan wannan matsala mai zuwa qala fil hidaya ya faɗa a cikin littafin al hidaya yace idza hamalul mayyita ala sarir idan mutane suka ɗauko gawa akan makara akhadhu bi qawa'imihil arba'ati to za su yi riko da hannun makarar guda hudu wannan ya rike wancan hannun wannan ya rike wancan hannun wani yana baya ya rike wannan wannan ya rike wannan bidhalika waradati sunna yace haka sunna ta zo da shi cewa in za a dauki gawa to wannan qawaimus sarir hannu ko kafar makara ko hannun makarar nan guda hudu shi za a rike wa qala shafi'i imam shafi'i sai ce as-sunnatu sunna a daukan gawa da makara an ya ha an ya hamila an ya hamila ha rajulani mamu shafi ya ce a mutum biyu su ɗauki makara shine abin da ya tabbata a sunna ya za'uha a sabik shi na can gaban zai ɗora wannan makarar ala asali unukihi a asalin wato unukihi wuyansa watsani shi kuma na biyun ala asali sadirihi wato zai ɗora makarar a asalin ƙirjinsa kuma aka ce imamu shafi ya ce wannan wajen ɗaukan makara shi da sunna wai ya za a yi wannan tafiya an gane ko shi wancan gashi an ce mutum biyu ne za su ɗauki makara faƙala ibn al-humam kaga yadda magana take ko sai ibn al-humam ya ce fi sadadin raddi wato fi sadadin raddi alama na sabuhu ila shafi ibn al-humam wajen kariya da yin raddi bisa ga wannan magana da aka jingina ta zuwa ga imamu shafi'i sai ibn al-humam yake cewa qad saha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafa ma zahabu ilayhi haqiqa sabanin khilafu ma zahabu ilayhi sabanin wannan mazhabi da suka tafi a kansa ya saba wato wato ya wato sabanin abin da suka tafi a kansa shine ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma saqa min dariqi abi ubaida sannan sai ya koro isnadi ta hanyar abi ubaida an abihi abdullahi bin mas'udin qala abdullahi dan mas'ud ya ce manittaba al janazata wanda duk ya raka janaza falyakhudh bi jawanibi sarir to yayi riko da gefen makara kulli ha gaba ɗayanta fa innahu min sunnati domin riko da gefen makara wannan ya rike ta nan wannan ya rike ta nan gefe wannan shine sunna rawahu ibnu majah wannan magana ibnu majah ya ruwaice ta a cikin littafin sa sunan ibnu majah mujalladi na 1 shafi na 451 wal baihaqi haka imam al baihaqi qala ibn al humam to sai ibn al humam yake cewa fa wajaba al hukmu bi anna hadha huwa sunna ya wajaba hukunci da cewa wannan shine sunna wa anna khilafahu in tahaqqaqa min ba'd salafi falyu'arad akai rubuta annan dai ne na'am na'am wa in in tahaqqaqa ko min ba'd salaf sai ce me na'am falyu'arid gaban nake so in ji yu'arib fal yu'arib fal yu'arib to na gane to ibn al-humam sai ce fa wajaba al-hukm bi anna hadha huwa sunna wajibi ne ai hukunci domin wannan shine sunna wa inna khilafahu saɓanin wannan ku in ta haƙaƙa min ba'adu salaf in har ya tabbata daga wasu cikin daga wani cikin salaf magabata fali aridin to an yi haka ne saboda wani dalili da ya bujiro to al- abinda albani ya sa ya kawo wannan magana sai ce fanzur ka kalli kaifa ja'ala qaula ibn mas'udin yanda ibn al-humam ya sanya maganar abdullahi dan mas'ud da yace minas sunna fi hukumil marfu yace wannan magana ta abdullahi dan mas'ud cewa minas sunnati shine manittaba al-janaza falyakhudh bi jawanibi sarir kulliha fa innahu minas sunna abdullahi dan mas'ud yake cewa duk wanda zai raka gawa to ya rike gefen makara gaba ɗaya gefen za a rike wannan gefe wancan gefe wannan gefe wannan shine sunna sai ibn al-humam yake cewa to kaga wajibi ne a yi hukunci da wannan domin ibn mas'ud ya ce shine sunna in ma kaga hakan sabanin hakan ya tabbata daga wani cikin magabata to saboda wani dalili ne ya saba wannan hadisin to sai albani yake cewa ka duba yanda ibn al-humam ya sanya maganar ibn mas'ud min sunnati fi hukm al-marfu shi ma ya yadda tana da hukuncin hadisi marfu'i amma walam yaj'al qawl ibn abbas amma shi kuma ibn al-humam bai sanya maganar ibn abbas kadhalika ita ma kamar haka ba domin shi ma abdullahi dan abbas ya ce min sunna ko kun fahimci bambancin abin da yake so ya kawo maka wato yana so ya auna maka cewa in har ya tabbata suna gina hukunci akan qaulus sahabi min sunna lahu hukumul marfu to kamata yanda yace hadithin abdullahi dan mas'ud a wannan da dan mas'ud yace min sunna yana da hukuncin marfu'i to ai kamata yayi da abdullahi dan abbas shi ma yace min sunna ibn al-humam shi ma sai yace lahu hukumul marfu kun gane fa hal masdaru hadha ta'arud as-sahw shin abin da ya jawo wannan cin karo daga ibn al-humam rafkanuwa ce ta sa ya tabbatar da ƙaunin ibn mas'ud minas sunnati lahu hukumul marfu amma bai tabbatar da maganar abdullahi dan abbas minas sunnati lahu hukumul marfu ba shin ibn al-humam rafkanuwa ya samu amu ta'assubil mazhab ko kuma tsabar ra'ayin riƙau ne da gani kashenin mazhaba tunda kaulin ibn mas'ud yayi daidai da mazhabarsa sai ya tabbatar kaulin ibn abbas da ya saba mazhabarsa sai ya ki afanallahu minhu to in ta'assubul mazhabi ne to Allah ya ba mu lafiya daga fadawa irin wannan ta'assubul mazhabi wa hadha sai ce to mu dawo kan wannan ala fardi sihhati zalika mu dauka ma ya ingantan an ibn mas'ud mu ɗauka wannan magana ta tabbata daga abdullahi dan mas'ud fa kaifa wa huwa gairu sahih to ballantanawa bata inganta ba ita kanta wannan kaulin da aka ce ibn abbas ya ce manitta ba al janazati falyakhudh bi jawanibi sariri kulliha fa innahu min sunna bata tabbata ba li'annahu munqati domin magana ce isnadi ne munqati domin abu ubaida lam yudrik abahu abu ubaida dinnan bai riski mahaifinsa ba kama fil jauharin naƙi kamar yadda aka koma a cikin aljauharin naƙi litturkumani alhanafi na malan atturkumani alhanafi za ga wannan wali zalika a arabtu an ira da hadihi sunnatul maz'uma da haka ne kaga na ɗauke kaina ban kawo irin wannan sunnar da ake riya sunna bace fi kitabi na hada a wannan littafin namu kama a arabna kamar yadda kaga mun yi ko in kula mun ki kawo an muƙabili ha ga wancan ƙaunin da yake shiyance ta almansubu lishafi wanda shi kuma ake jingina shi zuwa ga shafi'i li adami wurudi domin shi ma babu inda ya tabbata ya zo daga imamu shafi'i na fata gane thumma inna ziyadatal ula mu koma cikin gundarin karatunmu yanzu kuma na gabar da yake cewa huwa in kun tuna ƙaunin ba za a karanta a cikin ba za a yi karatu ba a sallar janaza inna ma huwa sana'u ala Allah sai dai ayi yabo ga Allah was salati ala nabihi da salati ga annabinsa wa du'a ila al mayyit da addu'a ga mamaci wa huwa qawlu thawri wa ghairihi min ahli al kufa anan muka tsaya ko thumma inna ziyadata al ula fil hadith sannan ziyada ta farko da aka samu a cikin hadithin qad rawaha abu ya'la aidan abu ya'la ya ruwaice ta har wa yau fi musnadihi a cikin musnad dinsa musnad wato abu ya'la kama fil majmu' lin nawawi kamar yanda yazo wannan magana ta zo cikin al majmu' ta imam nawawi mujalladi na biyar shafi na 234 wa qala imamu nawawi yace isnaduhu sahihun isnadin wannan magana ya inganta wa aqarrahu al-hafiz sannan al-hafiz ibn hajar ya tabbatar da wannan fit talhis a cikin littafin at-talhis al-habir mujalladi na biyar shafi na 165 wastadalla an-nawawi bi hadhihi ziyada imamu nawawi ya yi hujja da wannan ziyadar alastihibabi suratin kasiratin wato wato ya ana magana akan maganar abdullahi dan abbas da aka ce ya yi sallah kuma sai ya karanta fatiha da sura ko ko kun tuna hadithin kun tuna a baya ko to akan sai yake gina wannan maganar da haka imamu nawawi sai ya hujja da wannan akan mustahabbancin karanta sura yar gajeriya bayan an karanta fatiha walaysa fil hadith ma yadullu ala kauniha qasira duk da cewa a cikin hadithin babu abin da yake nuna sura sai ta zama gajeriya fala'allar dalilu ala zalika mai yiwa dalilin da yasa imamun nawawi ya kafa hujja akan cewa surar ta zama gajeriya ma ta kaddama saboda abin da muka karanta a can baya min dalabil isti'jali bil janazati na neman gaggauta shirya jana'iza a kai ta ila kabari har zuwa kabarinta to wannan kila shi yasa shi imamun nawawi yake ganin in za a karanta sura ka a ja mai tsawo a ja gajeriya wallahu a'lam gaba ta 78 wa yaqra'u sirran idan mai karatu zai karatu a sallar janaza zai yi karatun ne a asirce li hadithi abi umama ta ibnu sahal saboda hadithin abi umama ibnu sahal qala yace as-sunnatu fi salati ala al-janazati an yaqra'a fi takbirati al-ula bi ummi al-qur'ani makhafatatan thumma yukabbiru thalathan wa taslimu inda al-akhirah abi umama ibnu sahal yake cewa sunna a sallar janaza shine wanda zai sallar janaza zai yi karatu a kabbara farko bi ummil qur'an zai karanta fatiha makhafatatan a asirce a boye thumma yukabbiru thalathan sannan kuma sai ya kabarbarin guda uku wa taslimu inda al-akhirah sai kuma ya sallama a kabbara ta karshe akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu imam an-nasa'i da waninsa sun fitar da wannan bi isnadin bi bi sanadin sahihin kama taqaddama kama inda bayanin ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 74 al-hadith al-khamis hadithi na biyar min al-faqrati a wato a daidai gabar a wato a shafi na 111 thumma yukabbiru sannan kuma yukabbiru takbirata thaniya yanzu mun ji cewa mutum zai karanta Fatiha in ya so ma zai iya karawa da sura kuma a asirce ko sannan kuma sai kabbara ta biyu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li hadisi abi umama al-madhkur saboda hadithin abi umama ibnu sahal wanda aka ambata wanda muka karanta yanzu ya karanta fatiha makhafatatan thumma yukabbiru thalathan wa taslimu inda al-akhirah wannan shine hadithu abi umama al-mazkur annahu akhbarahu rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari anna sunnata fi salati al-janaza sunna a cikin sallah wato fi salati alal janazati a sallar janaza an yukabbira al-imamu shine liman yayi kabbara thumma yaqra'u bi fatihatil kitab sannan sai ya karanta fatiha ba'da takbiratul ula bayan yayi kabbara ta farko sirran fi nafsi a asirci a zuciyarsa thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhlusu du'a lil janaza wato ya tsantsanta addu'a a cikin wato ga janaza ga wannan gawar fit takbirati thalath a kabarbarin guda uku ya sanya ikhlasi ya tsan wato ya tsarkake zuciyarsa wajen yi wa mamaci addu'a da ikhlasi a sauran kabarbarin guda uku thumma la ya karo fi shay'in min hunna amma fa a cikin sauran kabarbarin guda uku ba zai karanta wani abu ba a cikinsu kawai zai yi mai addu'o'i kawai zai a cikinsu thumma yusallimu sirran fi nafsi sannan sai sallama a asirce a cikin zuciyarsa hina yansarifu an yaminihi lokacin da zai juya ta damansa was sunnatu abin da ya tabbata a sunna an ya fa'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamu wato duk wanda yake bayan liman to zai aikata irin abin da liman ya aikata mafhum akhrajahu ash-shafi'i fil um fil um al-imam ash-shafi'i a cikin littafin sa al-um ya fitar da wannan a mujalladi na ɗaya shafi na 239 zuwa 240 wa min ɗariƙi ta hanyar imamu shafi'i ne albayhaƙi imamu albayhaƙi ya fitar mujalladi na hudu shafi na 39 wabin aljarud da kuma ibn aljarud a cikin almuntaka shafi na 265 an zuhuri daga imamu zuhuri yana bi umama wa qala zuhuri fi akhirih imamu zuhuri a ƙarshen wannan ruwaya sai ce haddathani muhammadun al-fihri an ad-dhahhak ibn qais annahu qala mithla qawli abi umama yace shi ma ya faɗi irin wannan magana ta abi umama qala shafi'i rahimahullah imamu shafi'i rahimahullah yace wa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam su ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la yaquluna bis sunnati wal haqqu illa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba sa cewa sunna a hakikanin gaskiya sai ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaji sahabi ya ce mina sunna to yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala وأخرجه الحاكم الحاكم يا فتر دوانا مجلد دين شافي نتري أكو ستين وعنه البيهقي إمام البيهقي دقا قريشي إلا أنه قال سيدي شياتي أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والباقي نهوه أمار قوار آه لفظ حديث إرن ونن وفيه زيادة تانية أما أتكون ونن أكوي زيادة قدابيو كاري قدابيو وزاد في إسناده الثاني أي إسناد سنبيو يكارا حبيب وزاد في اسناد في اسناده الثاني حبيب ابن مسلمه wato a isnadin sa na biyu sai ya ƙara wannan cikin marwaitan Habib ibn Maslama kama ta kaddama fi riwayati Tahawi kamar yadda ya gabata a cikin riwayar al-Imam Tahawi fil mas'alati al-mushari ilaiha alifan a cikin mas'alar da aka yi ishara zuwa gare ta dazu mas'ala ta 74 thumma zada al-hakim sannan al-hakim ya ƙara a cikin riwayarsa قال الزهري يتي امام الزهري يتي حدثني بذلك ابو امامه ابو امامه يا زنتر دني ده هكا وابن المسيب يسمع ابن المسيب yana ji falam yunkir zalika alai bai inkari ba ibn wato sa'id bin musayyib yana ji kuma bai inkari ba wa qala yace sahihun ala shart ash-shaykhain wannan hadisi ya inganta bisa sharadin bukhari da muslim wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya wafaqa masa wa huwa kama qala kuma haka magana take kamar yadda suka ce wa zahiru qawlihi zahirin wannan magana ta sa da an zakara alqira'ata bayan ya ambaci karatu thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan mai sallah zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhlusu du'a sannan zai tsantsanta addu'a lil janazati ga wannan mamaci fit takbirati thalath a kabarbarin guda uku anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam to shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma takunu ba'da takbirati thaniya yana kasancewa ne bayan an yi kabbara ta biyu la qablaha ba kafin ai kabbara ta biyu ba li'annahu law kana qablaha domin da kafin ai raka'a ta biyu ne za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lam taqa fi takbirati to da ba zai salatin ba zai fado cikin kabarbarin ba bal qablaha kafin kabarbarin za a ce za a yi shi domin kaga kenan zai fada cikin kabbara farko inda aka yi karatun fatiha da sura kama huwa wadihun kamar yadda wannan shine abin da yake a sarari wa bihi qalat al hanafiya wannan shine abin da mazhabin hanafiya suka tafi akai wa shafi'iyya da mazhabin shafi'iyya wa gairuhum da wasu su khilafan ibn hazm amma dukkanin su sun sabawa ibn hazm al andalusi a cikin littafinsa al-muhalla mujalladi na biyar shafi na 129 wa shaukani da al-imam shaukani shi ma a cikin mujalladinsa na uku shafi na 53 wa amma sigatu wa amma sigatu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil janaza shek nasiruddin albani ce amma game da wani ire wace irin siga ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi a sallar janaza wace irin siga wani irin sigar salati za a yi akan sallar janaza shek albani yace falam aqim falam aqif alaihi fi shay'in min al ahadith yace gaskiya ban iya tsayuwa akan wata hujja mai karfi ba wato na daga hadisai a sahiha ingantattu game da haka ko malam ba ta daya rawa ruwiya an ibn mas'udin sigatan qaribatan min as-salati al-ibrahimiyya dan da cewa an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud wata siga wadda ta yi kama ta fi kusa da irin salatul ibrahimiyya lakin sanaduha da'ifun jiddan sai dai isnadun wannan ruwaya da aka jingina ta zuwa ga abdullahi dan mas'ud ruwaya ce mai rauni kwarai fala yashtagalu bihi da aka kada mutum ya shagaltu da wannan riwaya din wa qad saqa has-sakhawi duk da cewa al-imam sakhawi ya kawo wannan riwaya fil qawl al-badi' a cikin littafin al-qawl al-badi' a shafi na 153 zuwa 154 wa ibn al-qayyim haka ibn al-qayyim shi ma ya kawo wannan lafazin fi jala'ul afham wato a cikin littafin jala'ul afham an gane ko yawa jala'ul afham wani littafi ne wanda ibn al-qayyim ya tattara salatan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato jala'ul af- jala'ul afham fi salati ala wato ala khairi khairil anam au abinan sunan littafin da ya kai ke jala'ul afham an gane ko wa qala a cikin sa sai yake cewa a shafi na 255 fal mustahabbu ibn al-qayyim ya ce abinda ya fi so aka fi so an yi salliya alaihi sallallahu alaihi wasallama fil janaza mai sallar janaza ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallar janaza kama yi salli alaihi kamar dai yadda yake wa annabi salati fitta shahuda ta hiya ka kusan salatin da ake wa annabi a tahiya salatin ibrahimiyya ne an gane ko yawa ya ce da haka shi yana ganin abin da zai fi kyau in mutum zai yi salati wannan kabbara ta biyu da aka ce a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum ya yi salatin da yake yi a cikin tahiyya salatin ibrahimiyya li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama allama zalika ashabahu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da sahabbansa wannan salati lamma sa'aluhu lokacin da suka tambaye shi an kaifiyatin salati alai game da yaya za su yi masa salati da haka salatin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cikar falala ya fi daraja ya fi lada ya fi dacewa da ainihin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah ina fata an gane da haka kake kenan in kai kabbara ta biyo salatin da za ka yi sai kai salatin irin wanda kake a tahiyya salatin ibrahimiyya kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid dai kenan daga cikin sigogin ko فالظاهر أن الجنازة ليس لها سيغة ليس لها سيغة خا ليس لها سيغة خاصة ويتسلى الجنازة بات دو سيغة مسمى bal yi uta fiha bi sigatin min siyagi thabita kawai da mutum zai kawo salatin to ya kawo wata siga daga cikin sigogin da suka tabbata fitta shahuda a cikin tahiya fil makatubata a cikin sallar farilla wa hiya sab'u siyagun sigogin da suka zo na salati daga annabi sallallahu alaihi wasallam sigogi daban-daban guda bakwai ne aurattuha shek albani ce din na kawo sigogin guda bakwai fi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad taba'ahu al-maktabul islami al-maktabul islami ya buga wannan tabatu thalisa bugu na uku wa fiha ziyadatun hama akwai ƙare-ƙare masu matuƙar mahimmanci a cikin wannan bugun sun ma wato ɗubi a ɗaba'atun rabia sannan aka sake yin bugu wato bugu na hudu gaba ta tamanin sun ma ya tibi baƙiyyatin takabirat yanzu mun ji kabbara farko dai mai ya tabbata a sunna ko sannan mun ji kabbara ta biyu shi ma mai ya tabbata mai zamu a cikin kabbara ta biyu to sun ma ya tibi baƙiyyatin takabirat sannan sai kuma mai sallah ya kawo ragowa kabarbarin a sallar janaza wa ya khulusu du'a fiha lil mayyit kuma ya tsantsanta addu'ar da take babu riya a cikin ta dan mamaci bai buƙatar duk kwashe kwashe abin da yafi buƙata irin abin da in an masa Allah zai karba da aka duk mai son mamaci to ya sanye tsarkake niyya ya kuma yi ikhlasi wajen yi masa addu'a idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a ku tsantsanta yi masa addu'a ba sai an biya ka ba ba sai an yi kaza ba ka yi masa da ikhlasi li hadithi abi umama saboda hadithin abi umama almutaqaddim anifan wanda ya gabata dazu wa qawlu wa qawluhu da kuma wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum ala almayyit fa akhlisu lahu du'a kaji ba idan za ku yi wa mamaci addu'a fa akhlisu lahu du'a qala sindi al-imamu sindi yace ai khalasuhu biddu'a ma'ana khalasuhu ku tsarkake shi biddu'a idan yi masa addu'a wa qala al-munawi al-imam munawi yake cewa ai ud'u lahu abinda ake nufi a wannan hadisi ku yi masa addu'a bi ikhlasin da ikhlasi wa huduri kalbin da halarto da zuciya kar ya zama kana addu'ar kuma zuciyarka tana can wani guri daban inna Allah la wato Allah baya karbar addu'a min kalbi gafilin lahin ko zuciyar da ta zamanto ta gafala tana ta shagaltu da wani abu can daban kada ya zama kawai gangar jikinka ne ga ka tsaye akan gawa amma hankalinka yana kasuwa ko yana office ko yana wata sabga can daban to irin wannan addu'ar mamaci baya bukata irin ta ya fi bukata addu'ar da aka tsaye da hankali guri guda aka tara zuciya addu'ar daga cikin zuciya take fitowa zuwa baki wannan ita mamaci ke bukata al-imam al-manawi yace irin wannan li'anna al-maqsud bi hadhihi salah domin fa abin da ake nufi da wannan sallar janaza inna ma huwa listighfar nema mamaci gafara ne fa wash-shafa'atu lil wash-shafa'atu lil mayyit da nema wa mamaci ceto to kai da kake nema masa gafara da neman Allah ya baka cetonsa to ai ka kana buƙatar ka tsaya ka fuskanci Allah Allah ya fai Allah madaukakin sarki ya ga cewa ka fuskance shi ga dangadan kana nema wa wannan mamaci ceto kana nema wa wannan mamaci gafara wa inna ma yurja qabuluha ita kuma addu'a ana sa ran karɓuwarta ne inda tawaffurul ikhlasi wal ibtihal a daidai lokacin da ta cika da ikhlasi wal ibtihal da kaskantar da kai da kuma daga murya wajen yin addu'a al ibtihal kaskantar da kai walidha dan haka ne ma shuri'a fi salati alaihi min addu'a ma lam yushra mithluhu min fi du'a lil hayy shi yasa aka shar'anta wata addu'a da ake wa mamaci irin addu'ar da ba a shar'anta ta ba ga ire-irin wanda bai ke ba mamaci ba cikin rayayyu irin addu'ar in ka duba ko a sunna yadda addu'a take da yawa ko a cikin littafin fiƙo za ga addu'ar da ake wa mamaci Allahumma kaza shi sa nake mamakin gawo wato sallar da za ga cikin minti biyu an gama Allahu akbar kan ka ce wani abu an sake kabbara kan ka ce wani an gama kan ka ce ka assalamu alaikum to sai ka rasa abin da mamaci ke so da mamu din da suke bayansa abin da ake bukatar a yi addu'ar a yi kaza a yi kaza sai ga kama ba samu ba domin an shar'anta wato addu'a ga mamaci irin abin da ba a shar'anta na addu'a ba ga rayayye to kaga kenan ashe ana bukatar a samu wanda nutsuwa wajen sallar janaza wannan abin shi shi yafi bukata an fahimta ko قال ابن القيم ibn al-qayyim yake cewa hadha yabdulu qawla man za'ama wannan yabdulu yana bata qawla man za'ama annal mayyita la yantafi bi du'a wannan yana rushe maganar wanda ke cewa wai addu'a bata amfanar mamaci wannan zance ne wanda yake ba gaskiya ba a ce addu'a bata amfanar mamaci gashi nan sallar gawa mai ce ba addu'a ba addu'a ita kam take ita ce ma mai amfanar mamaci kawai sai dai kakkai kwashe-kwashen addu'o'in da ba a sa ka ba kuma ya zamanto ba a sa ka ba ballantana ta zama ibada balle a karɓa tunda sharaɗin ibada sharaɗi ne guda biyu al-ikhlasu wal mutaba'a to karka je ka ɗebo abin da kai ne kawai ka tsaro kake ganin ya dace a yi wannan mamacin ko kuma haka ka gani a garinku in an ce ina abin yake a rubuce a littafi babu kawai haka aka tashi kabiran an kabirin kawai haka ake yi kuma kai ka ce ba haka kuma sai dinga ganin ka kai ne babawa kai ne ba akan daidai ba abu babu shi a kowane irin littafi kuma ga shi ake yi kuma in ka ce kar a yi shi a ce kai kuma kai nakan da yake cikin littafi kai ne ba daidai ba ka sani shi rashin karatu malam wata cuta ce wadda ina gaya ma tafi coronavirus an gane ko eh ta fi corona ai jahilci cuta ce wadda take wato wato wato wato mai illa sosai ga ka karanta ga littafin ga gurin an ce nuna zaka nuna wa kuma sai ai ta rigima da kai shi kuma mai rigimar da kai wallahi ba shi da nasci ko nasi sun kwamo ko mai rauni babu za a zo a yi ta buga da shi musamman harkar sallar janaza din da sallar janaza da harkar makabarta haka zaka gani wanda bai da alaka da karatu shi zai zo ya kanka ne a ranar ya zama mufti a ranar ya naɗa rauni ya zama liman an gane ko to haka abubuwan suke sai dai addu'a qultu wa fi riwayatil hakim min hadith abi umama al-mutaqaddim wa yaqlusu as-salata fi at-takbiratit thalath da haka mutum ya tsantsanta addu'a a cikin kabarbarin nan guda uku fassalatu huna bi ma'ana addu'a sallah anan ana nufin addu'a bi dalilin riwayatul ula saboda wacce riwaya ta farko wa yakhlusu du'a li'anna asla ma'anar sala domin asalin ma'anar sallah fi du'a fi lugha a larabci addu'a tana nufin addu'a fa min gara'ibi tafsir ma fil qawl badi wato fa min gara'ibi tafsir daga cikin garibul wato garibul tafsir kalmomi waɗanda suke wato littafan da suke fassara kalmomin alqur'ani shine gara'ibut tafsir garibul tafsir ma fil qawl badi kamar yadda ya zo cikin littafin alƙaunul bade shafi na 152 wa ya kalusu salata ayyar fa'u sautahu fi salati bitta kabirati salat ai ma'ana ana nufin ya ɗaga muryarsa wato ya ɗaga sautinsa wajen yin sallan nan a kabarbarin nan guda uku afo a kharajahu abu dawud imam abu dawud ya fitar da wannan hadithi na idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a dakan ka zo kayi addu'ar da ba a sa ka ba babu nassi da yace ai masa wannan addu'a kayi kwashe kwashen kila wasu addu'o'in ma akwai kusakurai a ciki wasu addu'o'in ma akwai bid'a a ciki wasu addu'o'in ma akwai shirka a ciki wannan ba za su amfani mamaci ba Imam Abu Dawud ya fitar da wannan mujalladi na biyu shafi na 60 shafi na 68 wa ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 456 wa ibn Hibban fi sahihi ibn Hibban cikin sahihin littafin sa hadisi mai lamba ta 754 a cikin mawarid al-Imam al-Baihaqi mujalladi na hudu shafi na 40 min hadith Abi Huraira wa sarraha ibn Ishaq bit tahdith ibn Ishaq kuma ya sarraha bit tahdith inda ibn Hibban kamar yadda ruwaya ta zo cikin ibn Hibban wa yad'u fiha bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adiyya gaba ta 81 mai sallah ya yi addu'a ga mamaci da addu'ar da ta tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin addu'o'i ka ganin babu magana cewa ka shigo da wani lafazi da bai kamata ba ka shigo da wani lafazi wanda yake akwai shirka ka shigo da wani lafazi wanda yake akwai bida a ciki duk babu wannan saboda addu'o'i ne daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka ɗauka kai ma kake wa mamaci وقد وقفت منها على أربعة أو على أربعة ya ce amma na tsayo na tsaya da iya guda hudu kawai al'awwal addu'a ta farko an auf bin malik na radiyallahu anhu kala ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wata gawa sallah fa hafiztu min du'aihi na haddace na kuma kiyaye addu'ar da yayi wa huwa yaqulu naji shi yana cewa allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا وفي رواية وزوجة, وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر wa min azabin nar kai wannan mamacin ya more manzo Allah ya tsaya akan gawar wani cikin mamata yayi masa wannan addu'ar to ko kai dai kai ikhlasi ka san ikhlasi kai wa mamaci wannan addu'ar ai zai ji dadi an gane ko ka ce Allahumma gafirhu Allahumma gafir lahu Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka ji kansa wa afi ya Allah kai masa afwa wa afu anhu ko kuma wa afi ya Allah ka bashi lafiya daga kawarkar da shi daga dukan wata azaba wa afu anhu kai masa afwa wa akarim nuzulahu ya Allah ka girmama masaukinsa wa wasi'i mudkhalahu ya Allah ka yalwata kabarinsa wa ghasilhu bil ma Allah wanke shi da ruwa wa thalj da kankara wal barad da raba wa naqihi min al khataya tsarkake shi da tsabtace shi daga kurakurai kama na kaita kaman yanda ka tsabtace ko kama yunaqqa thawbul abyad ko kaman yanda ake tsabtace da tsarkake farin tufafi daga dauda wa abdil hudaran wa abdul hudaran Allah ka musanya masa gida khairan min darihi mafi alheri daga gidansa na duniya wa ahlan musanya masa iyalai khairan min ahlihi mafi alkhairi daga iyalansa wa zaujan da mata wa fi riwayatin zaujatan khairan min zawjihi mafi alkhairi daga matarsa ta duniya wa adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min min azabil qabr ya Allah ka tsare shi azabar kabari wa min azabin nar da kuma azabar wuta qala shi kansa mai ba da ruwayar aufu bin malik ya ce fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit ya ce wallahi sai da na yi burin ina ma na mutu ni ne wannan mamacin ina ma ni ne wannan mamacin annabi yake tsaye a kan gawarsa yake masa wannan addu'a akhrajahu muslim ma muslim ya fitar da wannan mujalladi na uku shafi na 59 zuwa na 60 Imamun Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 271 Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 1000 wato hadisi na 4256 Ibn al-Jarud hadisi na 264 zuwa 265 Imam al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 40 At-Dayalisi hadisi na 999 Imam Ahmad cikin Musnad mujalladi na 6 shafi na 22 da kuma 28 wasiyaqu li muslim amma wannan siyakin na imam muslim ne wa riwayatu thaniya riwaya ta biyu kuma lahu ta muslim ce fi riwayatin a wata riwaya wa hiya lisairihim kuma ita ce riwayar da sauran suka ruwaito cikin malaman hadisi illa ahmad banda imam ahmad wa lahu shi kuma imam ahmad wal baihaqi da imam al baihaqi ya riwayatu thalith ar riwayatu thalitha su suka ruwaito riwaya ainihin wato ta uku wa fi riwayat ibn maja a cikin riwayar ibn maja wadda ya lise annal mayyita mamaci kana rajulan wato annal mayyita wannan mamacin kana rajulan min al ansar wani mutum ne cikin lansarawa mutanen madina lakin fi sanadiha farju ibn fadala sai dai a cikin isnadin wannan hadisi akwai wani farj ibn fadala wa huwa da'ifun shi kuma da'ifi ne an isma ibn rashid shi kuma ya ruwaita daga Isma ibn Rashid wa huwa majhul shi kuma majhuli ne wal hadith akhrajahu at-Tirmidhi a hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi mujalladi na biyu shafi na 141 mukhtasaran a takaice wa qala yace hadithun hasanun sahihun wa qala Muhammad bin Isma'il yani al-Bukhari asahhu shay'in fi hadha al-bab hadha al-hadith Imam al-Bukhari yace hadisi mafi inganci da aka ruwaito a babin addu'a akan mamaci shine wannan hadisi sai mu tashi a tsali ko lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh